أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الهادي النصير فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما وعدهم بذلك ربهم في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الالحاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين واكرم العباد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد ورفع له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد وكبت محاده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصاد واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد وعلى آله وصحابته الغر الميامين يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البعث والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا صلوات الله وتسليماته على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك شربة هنية مريئة روية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون فإن الله عز وجل هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبه أخرجنا من الظلمات إلى النور وجمع لنا ببركة رسالته خيري الدنيا والآخرة وهو من ربه بالمنزلة العليا التي لا تكاد الألسن تفي بذكرها فما خلق الله تعالى أعلى منزلة منه صلى الله عليه وسلم ولا برأ أجمل ولا أكمل ولا أفضل ولا أعدل ولا أنبل ولا أجل ولا أتقى ولا أبهى ولا أرقى ولا أعظم ولا أكرم ولا أفخم ولا أحكم ولا أنصف منه صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع أيها المسلمون ماذا عسى أن أقول فيما أريد أن أقول وبأي العبارات أعبر وبأي لسان أفصح وقد استطال وقد استطال الدنيء على الشريف واستطالت الأصاغر على الأكابر والزنديق على الصديق ووقع حفيد القرد والخنزير على العرض الشريف فلو بان عضدي ما تأسف منكبي ولو مات الزندي ما بكته الأنامل فلما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قصا بالفهاهة باقل وقال السهى للشمس أنت خفية وقال الدجى للصبح لونك هائل وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل فيا موت زر إن الحياة دن- دنيئة فيا موت زر إن الحياة دميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل اعلموا عباد الله أنه لا عذر لمسلم يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يحرك ساكنا ولا يتفوه بكلمة جبن ولا يتفوه بكلمة حتى كلمة الجبن أو الخور فماذا سيبقى من كرامة المسلمين إذا انتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطقت ولا تكلمت ولا دافعت ولا حركت ولا غضبت فوالله إني لأعجب من سكوننا وسكوتنا وركودنا لقد مرت بنا في دولة النيجر هنا تهديدات وتحذيرات موجهة إلى من يسخر بالمسؤولين الكبار وهذا جيد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من يدافع عنه في النيجر لا أحد لا من المسؤولين ولا من الوزراء ولا من الكبراء ولا من العلماء ولا أحد يدافع عن عرض الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكلمة ولا بحركة ولا بغضبة ولا بإشارة ولا بأي شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وستبقى كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قال الباري تبارك وتعالى ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ومع نهيه سبحانه وتعالى فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن هو أذن لأنه يقود مع من مع كل من قاده هو أذن لأنه يسمع ما يقال له ويصدق هو أذن لأنه لا يتحرك ولا يتريث ولا يتثبت على حسب ما قاله المنافقون فدافع الله عز وجل عن النبي الكريم فقال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أيها المسلمون اعلموا أن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله هو يتولى الصالحين والرسول صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن القائد للذين آمنوا من هو الرئيس الذين آمنوا من هو السائق للذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا فإذا كان الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا فكيف برسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون اعلموا أن رب رب العزة والجبروت هو الذي يدافع ويذب وينافح عن الرسول فويل للدولة الساخرة وويل للدولة الكافرة الفاجرة الماكرة فنسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يدمر دولة الكفر ويزلزلها ويدكدكها اللهم أنزل عليهم غضبك وسخطك وبأسك ومقتك إله الحق اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عليك بهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قوض حلفهم اللهم انزع ملكهم اللهم انزع ملكهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم أحصيهم عددا اللهم اقتلهم بدعا مددا اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم أقر أعين المسلمين بهلاكهم اللهم عجلهم بعذابك يا رب العالمين أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدهم الدعاة الأقوياء واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيره الله من بين الورى اجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شحب الدياج رجوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وارسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين ان سار في الرمل لم يظهر له اثر وان على الصخر عاد الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجزع حن له والعذق أن إليه أية أنيني والضب والظبي جاء يشهدان بأن قد بانت الحق من طه وياسين صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تهدو مطاياها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي القلب محبته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta kumsa a gulguja a dumkulli a mulmulli a takaice hudu ba ta yi bayani ne bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da jinjina da tari a gare shi da kuma salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta yi bayani ne akan cewa mu sani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya huddo mu daga cikin duhwai duhwai na kafirci duhwai na shirka duhwai na ɗimuwa duhwai na ɓata duhwai na wato ɗiɗɗiɗɗif na rayuwa irin ta jahiliya duhwai na cuta da babakere da manyan azzalumai suke na duniya duka annabin mu ya zo ya huddo mu daga cikin wannan duhun ya ɗora mu akan haske guda ɗaya shine haske na addinin musulunci zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama dalilin samun alkhairanmu mu musulmi a nan duniya da lahira dalilin zuwan da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi a sakamakon haka ya zama na mu musulmi allah ya nihe mu ya arzuta mu da samun alkhairori na duniya da na lahira don haka shi da kankan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mahalicin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da maɗaukakin matsayi yana da matsayi na ƙololuwa matsayi wanda halsunan masu faɗa ba su iya faɗan wannan matsayin yabon masu yabo baya iya mamaye matsayin annabi muhammadu sallam ambaton mai ambato fasahan mai fasaha zalakan mai zalaka bayanin mai bayani iyawar wanda ya iya gwaninta gwani azancin mai azanci ya yi kaɗan ya iya sifanta matsayin da Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gama tun da Allah yayyabe shi wanda Allah yayyaba kai da wani baki za ka iya yabon shi saboda haka annabin nan namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin da yake da shi a wajen Allah har sai nan bayan Allah ba su iya zano wannan matsayin sai dai su kwatanta kamar yadda wani bawan Allah yake cewa ta kaka zan iya mamaye magana akan annabi Muhammad min ba'di ma sadahat bi madhihin nunu bayan suratul nun ta kare bayani wa innaka la'ala khuluqin azim ya ce bayan wannan bayanin wani irin bayani ne za ka iya yi wajen faɗin daraja da matsayi da martaba da gata da falala da galihu da ɗaukaka da bangamawa irin wadda Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa halitta cikin halittun shi bai taɓa halitta wata halitta da take da matsayi ba irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai taɓa halittar wani wata halitta ba mahi kyawu ko wata halitta mahi kamala ko wata halitta mahi falala ko wata halitta wadda ta fi kowa adalci ko wata halitta wadda ta fi kowa ɗaukaka ko wata halitta wadda ta fi kowa girma ko wata halitta wadda ta fi kowa takawa da kiyaye dokokin Allah ko wata halitta wadda ta fi kyawo na fuska da na jiki da na hali ko wata halitta wadda ta fi ɗaukaka ƙololuwa ta sama ko wata halitta wadda ta fi zama tatacciya ingantacciya nagartacciya ko wata halitta wadda ta fi tsarki ko wata halitta wadda ta fi fasaha na bayani ko wata halitta wadda ta fi haske ko wata halitta wadda ta fi rinjaye in za a auna ko wata halitta wadda ta fi hannun kyauta da badawa ko wata halitta wadda ta fi karamci ko wata halitta wadda take da wato babban matsayi ko wata halitta wadda ta fi iya hukunci da alƙalanci kuma ta fi iya adalci sama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah bai taɓa halitta ba don haka wanda ya gan shi da ido gani na ido gani ya kori shi shi da bakin shi yake cewa wa ahsana minka lam tara qattu aini tunda nake yace ido na basu taba gane mana mafi kyawo ba sama gare ka wa ajmala minka lam talidun nisa'u wata mace bata taba dukawa ba ta haihi wanda ya fi ka kyawo khuliqta mubarra'an min kulli aibin an halice ka subul kakal kwastes kwas babu aibi ko ɗaya sama da ƙasa ciki da waje ka annaka qad khuliqta kama sha'u kamar dai sai da aka shawarce ka aka ce yaya kake so a halicce ka sannan ka sifanta aka halicce ka wani bawan Allah cewa yayi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce Allah ya baka zaɓi ka halicci kanka da kanka baka iya ƙarawa sama ga halittar da Allah ya yi maka da a ce kai Allah ya ba zaɓi da kanka ya ce ka tafi ka ƙarƙar kanka da kanka ka zaɓi duk ɗabi'u da nagarta da kamala da siffofi na kirki kai ba za ka iya daɗawa ba akan waɗanda Allah ya halicce ka a kansu sallallahu alaihi wasallam don haka ya mu bayan Allah musulmi wato mutum sai ya rasa ma me zai faɗi sai ya rasa wace kalma zai ambata da wani baki zai yi bayani a lokacin da aka samu wani kaskantacce jikan birwai da aladdu yana wato muzanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsarkakakken wato bawan na allah zaɓaɓɓe ɗan gatan allah shakundum wanda Allah bai taɓa yin irin shi ba kuma duk kafircin kafiri duk ciyan maciyaci duk iskancin ɗan iska duk lalacin lalatacce ya samu wani kaso na rahamar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a haka za a samu wani bartayayyen baki wai yana iya buɗe bakin shi ya caccaki annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a samu wani lalatacce koma bayan hannu wanda yana da ikon ya rike wani alƙalamin da zai iya zana ɗan butun-butumi ko ya iya zana wato wani gumki ko ya iya zana wani iskanci da shaidan ya zayyana mai sannan ya iya ɗaga shi ya ce wai wanga annabin musulunci ne Allahu akbar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saman duk tsawon mai tsawo ka ɗaga ko a ɗaga ka ba za ka iya cimma sama ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda wasu suka faɗi ne cewa ma darra bahar al-furat yawman an khada ba'd al-kilab fi tekun furat Allah ko da ya halice shi da zaƙin shi da garɗin shi cakakwai zakakwai don haka dan karnuka sun zo sun kutsa ciki sun yi habshi shikenan sai rage daɗi dan kare ya zo ya yi tsaye kusan tekun nan mai zaki ya yi habshi ya yi cida kawai shi kan nan sai teku ya cutu sai ya yi ɗaci ko ya yi galci ko ya yi bauri ko ruwan ya su gurɓace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar da allah ya bashi ɗaukakar da allah ya yi mai harshen karnukan faransa wallahi tallahi ba zai iya cutar da shi da komai ba harshen karnukan faransa lalatattu bartayayyun halittu na ƙasa ƙwarin shi wallahi tallahi ba za su iya tauye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da komai ba dama duk wanda shekarar lalacewa shi ta kama sai ya yi wata ɓarta ya soki mai daraja saboda wato shika-shikai da rukunai na azabtar da shi su yi da cika duk wanda ya zamana yuqba alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan a lokacin da Allah yake son wato dubu ta cika ta mutum sai ga abin da bai dace ba hankalin mai hankali ma bai dauka sai ga ya kai kanshi yana aikatawa saboda haka ya mu bayan Allah sanin musulmi ne cewa juma'ar da ta gabata a cikin ƙasar faransa an samu wannan tsinanniyar jarida Allah ƙara ɗebe mata albarka jarida na wanda ake kira da suna Charlie Hebdo wanda dama aikinsu ne sabonsu ne ba yau ba suka fara suka zana wato wani ɗan butun-butumi a takarda da sunan cewa annabin musulunci ne aka samu wani ɓartayayyen mushe daga cikin mushannin faransa ya ɗauki wannan ya je da shi a cikin class yana ma ilab kur yana masa explique yana nuna masa yana izgili yana dariya yana wasa a bai san da cewa a ko'ina ba annabi muhammadu yana da wakilai cikin almajiran shi ilabkin shi aka samu wani ya busa tuntunu haka ya dace dama ga musulmi duk lokacin da aka taba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi gwamma a taba babanka ya fi sauki sauki da taba babanka mima ake zancen babanka ana zancen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu wani matashi a cikin elabkin shi ya tashi ya sauke mai kai take su ma wato iko suka zo su ma suka kashe shi daga nan ubangiji Allah karɓe shi matsayin shahidi a sakamakon haka shugaban ƙasar faransa Allah mai abin da ya dace da shi Ubangiji Allah ta'ala ya sumulmulo wani dukin bala'i ya dora a kan shi, Ubangiji Allah ta'ala ya aiko wata tunkiyar masiha ta tunne shi, Ubangiji Allah ta'ala ya mulmulo mulamulan bala'i a duk inda suke ya dora a kan shi, ya Allah ta'ala ka sanya mamun natsuwa da ganin cewa ka yi mai abin da ya dace da shi ya Allah. Dama Allah ya ɗauki alkawali kuma Allah bai saba alkawalin shi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kowa bai shigan mashi ba Allah yake shigan mashi tun yana da rai duk wanda ya taba manzan Allah Allah yake ba shi kariya wasu suka taru suka ce kawai a ce boka ne suka zo suka ce kai boka ne Allah ce wa ma huwa bi qawli kahin ya ba shi kariya wasu suka taru suka ce a a zo a ce mawaki ne Allah ce wala bi qawli sha'ir wasu duk abin da suka yi taru suka gai shi Allah sai ya dauki responsibility na mai da martani baya barin shi da kanshi shi ya mai da martani Allah shi yake ɗaukar responsabilitan mai da martani idan aka taɓa annabi Muhammad sallallahu kuma a jira don haka ya hito ya yi diskur wanda yake nuna cewa shi yana goyon bayan abinda wannan hallakakken mushen ya aikata kuma suna tsaye-tsayin daka a wajen su ba da kariya ga 'yancin towa albarkacin baki saboda haka kowa na da 'yanci ya towa albarkacin bakin shi 'yancin rayuwa ne 'yancin kaza ne dalilin haka aka samu wasu sun yi ta yada wannan hotunan a bisa katangu da bisa wato gidaje na ƙasar faransa suka yi ta al'asa hotunan suka yi ta yayata su dalilin haka wasu bayan allah musulmi a faransa an kakkama su an kukkulle dalilin haka wasu bayan allah musulmi an kukkulle masu masallatayya an hana su ibada kwata-kwata wai duk ukuba ce ake masu sun taɓa mai tsarki mushe sun taɓa mai tsarki mushe mutumin ya zo saboda tsananin renin hankali da yanda suka rena ma musulmi tunani sai diskur aka watsa duniya yana nuna cewa su suna tsaitsayin daka a kansu ba da kariya game da 'yancin toho albarkacin baki so nawa so nawa makirai fajirai tare da 'yan uwanmu na wurin amma munahikai aka goyi baya aka ci mutuncin manzan Allah sallam da sunan 'yanci na toho albarkacin baki da sunan 'yanci na demokarasi da sunan 'yanci na rayuwa da sunan 'yancin cewa kowa na da 'yancin ya yi abin da ya ga dama na rantse da Allah a nan cikin ƙasar Nijar ba da jimawa ba an huddo wasu sanarwoyi ana ta yawo da su a kafofin sadarwa a whatsapp a facebook a ina mun gani kuma wato shugabannin justice ne suka hiddo wannan sanarwar cewa ba za su taba yarda ba a ci mutuncin wani mai girma da sunan 'yancin toha albarkacin baki ba za su taba yarda da haka ba ai yayi kyau daidai ne don mai girma cancanta a girmama shi suka ce ba za su taba ba da dama ba wani dan Nijar ya caccaki wani shugaba ko wani minista ko wani wanda yake da matsayi ya caccake shi ko ya zage shi ko ya wulakanta shi ko ya aibanta shi da sunan yanci na toho albarkacin baki suka huddo doka aka tsara dokoki cewa wanda ya yi mahi karamci za a mashi tara ta kaza za a rihe shi kaso lokaci kaza amma abin mamaki shi wannan ba mai tsarki ba ne ba mai girma ba ne aka taɓa kenan har yanzu ba mu ji wani wanda ya ce tak ba amma duk duniya ƙasashen duniya suna nan shugabannin duniya suna nan sun faɗi maganganu na nuna cewa an taɓa shi a kana matsayin musulmi aka ce an ci mutuncin annabi muhammadu sallam baka yi magana ba baka kai duka ba baka ji bacin rai a zuciyanka ba anya da gaske ne kai ba karyaciya kake ba anya kai musulmin kirki ne ko da ma bacin rai na zuciya baka ji ba kwata-kwata baka damu ba to wallahi ka je ka bincike kanka wallahi ka je ka bincike kanka ba haka musulmi suka rayu ba lokaci yana da kunci sosai amma in ba don haka ba in muka koma rayuwar musulmi na farko akwai wato wani makaho da yake da wata baiwa baiwai tana zagin manzan Allah ita ba musulma ba ce tana zagin manzan yana hana ta yana kibariwa to yana ƙaunarta sosai yana mata hannunta mai sanda tana kiyawa wata rana kawai ya, ya samo dagi ya nihi cikinta ya dagi manzan Allah sallam aka kawo mai labari ya zo yana bincike wane ne wannan aika aikan ko wane ne sai ya hoto ina hada shi da girman Allah ya fito ka san musulmi lokacin ba san ha'inci ba kawai makaho yana tattaba mutane yana daddafa mutane har ya zo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah ni ne na soke da me yasa ka aikata haka kashi annabin rahama sallallahu alaihi wasallam me yasa ka aikata haka yace ya manzan Allah cin mutuncinka take tana zaginka na hana ta ba yau ba ta jima tana yi ina hana ta raina ya ɓaci kan ɗauki dagi na soke ta manzo Allah sallallahu ya je ya hau minbari ya ce ku yi shaida ya ku jama'a ku zamo shaida jininta ya tahi banza banza bazara haka aka samu wata rana wani musulmi da wani bayahude suna ɗan tattaunawa bisa kan wani abu abinda kawai bayahudan ya ce cikin magana shi sai ya ce a'a na rantse da wanda ya hihita annabi musa akan halittun duniya kawai musulmi haushi ya kai shi san degree cewa kawai yayi na rantse da wanda ya hihita annabi musa akan halittun duniya yau da musulmi ya yi kwancin kwana ya ɗauki hannun shi na dama ya baba yahude kwatab da mari hebe da yahudan da ya kai ƙasa sai ce ayya khabis ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mummuna kana nihin Allah ya yi ta annabi Musa akan kowa har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahudi ya rike kumci ya tashi ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yahudi ne amma ya san akwai adalci can wuri ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga wani musulmi nan ya kashe ne da mari bai ga lahe shi ba kasan da ma sau da yawa mai lahi bai cika kai kara bai ga lahe shi sai dai ya ga abin da aka mai ya ce ga wani musulmi nan ya kashe ne da mari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira wannan musulmi yace yaya aka yi kama da shi sai yace ya manzo Allah cewa yayi ya rantse da wai wanda ya hihita annabi Musa akan halittu gaba daya ni ko sai naga ta kaka za a dora fadin haka alhali kai kana cikin mu ta kaka za a dora fadin haka alhali kana tare da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawadu yace ku dina hihita tsakanin annabawa daina hihi ta tsakanin annabawa amma ai Allah da kanshi ma ya hihita don haka malamai suka ce nan tawadu'u ne manzon Allah yi amma Allah da kanshi ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd don haka irin haka yana da yawa yana da yawa irin haka a tarihin musulunci da zaka bibiya musulmai ba su ɗaukar reni daidai da kyamtawa akan a nuna reni ga musulunci Khalid ibn al-Walid ya taɓa sabke kan wani saboda ya faɗi kwatankwacin wannan magana kwatankwacinta ya faɗi na nuna kamar ba ta ma kai ta ba domin cewa ya ce ma aina sahibuka ina mutumin naka wai na nihin manzan Allah kawai sai Khalid ya ga wannan ba karamin reni bane akan manzan Allah sai dauki takobi ya sauke mai kai manzan Allah yana nan kuma ya tabbatar da cewa jinin shi ya je banza annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har za a ci mutuncin shi ko kuma a taba shi ko a wulakanta shi sannan ya zamana musulmi shi bai ji ko a kai ba ko a zuciyar shi bai ji damuwa ba to lalle wannan ya jahilci addinin musulunci Allah ta'ala wato ya faɗi a cikin alƙur'anin shi mai girma cewa illa tansuru idan kun ki bada taimako da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko ku bada ko ka ku bada faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah ya taimake shi tunu Allah ya taimake shi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ku kun ki ba da taimako gare shi to hakika Allah ya taimake shi kuma ya ishe shi taimakon Allah Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tabbatar a cikin littafin shi mai girma cewa shi shi ne yake jibantar ba da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ce wa ya tawalla salihin shi yake jibantar lamarin mutanen kirki a wane ne shugaban mutanen kirki gaba daya sallallahu alaihi wasallam shine jagora shi ma yazo da kirkin ba a san kirkin ba ma sai bayan zuwan shi dan haka shi shine jagora idan ya zama sauran wanda suka mai da Allah yana jibanta su ya shiga musu a wata sura Allah cewa inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah yana bada kariya ga masu imani aka ce man ga masu imani ne sai wani yake masa kullakulla ko yake masa makirci to Allah da kanshi yake ba su kariya shi yake kwakwance makircin da ake kulla musu to in masu imani Allah yana ba su kariya to ina ga shi shugaban masu imanin gaba daya karanta qur'ani zamu ga cewa alqur'ani ya nuna cewa ba sassabci ba rangwame ba rahama ba tausayi ba amana ba alkawali ba roha-roha ba cuwa-cuwa ba tsoro ba gudu ba ja da baya inda ya game da taba annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na haka wai sai a samu ma ai abun ma kumya ne a same ka kana matsayin musulmi Allah ya baka shugabanci amma ga kanan lokacin da kake jagoranci an taba annabi Muhammad sallallahu baka fito ko dan diskur din nan na banza da wuhi kai ba diskur wannan na banza da wuhi ka fito ka nuna kai wannan ƙasa nawa ta yi diskur mutum nawa ya zo ya yi ba a kashe shi ba ba a nike shi ba ba abin da ya rage to ko da kalma irin ta matsoraci ma mu hanyar ba mu samu cikin manya ba wanda ya faɗi a nan ƙasai tamu amma kasashe da dama sun nuna bacin ransu wanda suka san kowane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yana da kamfani kamfani iya kamfani amma sai ya sa duk kayan kira waccan tsinanniyar kasai duk kayan da ta kera a hudda su daga cikin kamfanin shi duk ababen da ta kera kaf a hudda su ya kubde su wannan kadai kaga wannan wani dan kaso ne daga cikin nuna fusata da nuna kishi ga annabinka na rahama amma yanzu musulmi shi wani musulmi bai maganin abin burgewa sai kayan da suka zo daga can wurin in ka samu wato wanda ya lalace gaba ɗaya cikin mu sai ce ai mu ba mi ne sai da su kai dai abba kai sai da su kuma Allah haɗa ka da su dan haka lalle ne lalle ne mahi karamci musulmi ya ji ran shi ya ɓace kuma mahi karamci ya taimaka da addu'a domin idan musulmi baki ɗaya na duniya suka haɗu suka yi addu'a mutum nawa ne a duniya wanda yake musulmi kowa ya yi addu'a lalle tabbas cikinsu za a samu waliyai za a samu mutanen kirki za a samu wanda ba su da laihi da Allah za a samu wanda alaƙar su mai kyau ce da Allah Allah ya karɓi addu'a don haka shi ne babban abin da za mu aikatawa idan ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waccan wato a duniyan nan wadda muke rayuwa a yanzu duniyanmu babu wata ƙasa wallahi a wannan duniya wadda take tsaye-tsayin daga wajen yaƙi da addinin musulunci bi amwalihim wa anfusihim da dukiyansu da kawunansu da ƙarhinsu da dabarbarunsu da duk abin da suka mallaka wallahi irin wannan tsinanniya ƙasar babu in kuma mutum ya sani ya zo ya faɗi babu wata ƙasa a duniya wadda da tun an tun abin ana yin shi a ɓoye a sirrance ana yi ana ɓoyewa an- yanzu har an kai an fara hutowa ƙarara wai an gano kenan yanzu duk inda ke da ƙarhi inda ake ɗan shakku-shakku an gama da shi musulmi an faɗa masu ana gwada masu wata suna kallon ya ɗan yatsa ana nuna masu wato abin da ke daidai suna kallon abin da ke shirme sau nawa malamai suna bayani cewa zanga-zanga ba mahita ba ce zanga-zanga ba alkhairi ba ne amma wani shi sai ma lissawa haka wai tsoro ne ko wane ne. wacce zanga-zanga take zama mahita ga musulmi ƙarshe ku ne za ku cuci kanku da kanku wani ya je ya barta ya shi can cikin ƙasarsa sannan ku zo ku ku karkashe yan am- kayan amfaninku a karkashe wasu cikinku wasu a gurguntar da su a kakkama wasu ku ta kwamtsar juna riba biyu shi gare shi ya cimma manufan shi ya tura muku bakin ciki kuma kunan ga kunan kun tattake juna kun bubbuge juna wannan ba mahita ba ce da zanga-zangan nan wannan makiran suka yi amfani suka kakkarye wasu ƙasashe ana ganin cewa in an taɓa musulunci ko banza ƙasar libi ta iya cewa wani abu domin tana da jagora wanda bai da tsoro sai aka fara karya ta ana ganin cewa in an taɓa musulunci ko banza akwai iraki in ma isra'ili ce ta rana ɗaya iraki tana shiga ta yi mata fata-fata sai aka karya iraki ita ma ta hanyar zanga-zanga ta haka duk wasu kasashe da ake ganin suna da ta cewa sai aka ɗora ƙulla zanga-zangan cikin kasashen da rikici tsakaninsu da shugabanninsu ƙarshe suka taɓarɓare suka lalace yanzu an ga cewa yanzu cikin ƙasashen musulmai ana ganin cewa babu wata ƙasa wadda take da iko ko wadda ba ta da tsoron da za ta hoto ta ba da kariya akan mutuncin annabi aka taɓa musulunci a cikin satin aka dawo aka taɓa annabin musulunci kai Allah ɗebe albarka ga wannan sharli abdu ubangiji Allah ta'ala ya ɗebe ma sharli abdu albarka wannan kuma wani yana ganin kamar an zafafa cikin magana diyan da zuciya ta hau ba mu ta iyaka cikin zance ɗebe albarka dama ko mu faɗi maimaita abin da ƙur'ani ne ya faɗi innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ta'ala ce duk wanda suke cutar da Allah da annabin shi Allah ya ɗebe masu albarka duniya da lahira to ubangiji Allah ya ƙara gaggabe masu ruwan albarka Allah ya ƙara kwashe masu albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya ɗauki hansa da kanshi Allah ta'ala ya kawo iskan mugun abu da guguwar bala'i a cikin wannan ƙasai ya fitar da musulmin da ke cikin ta salim alim Allah ya kubutar da ƴan uwan musulmi wanda suke cikin wannan cinanne ƙasai Allah ta'ala ya aiko mata bala'i bala'i wanda ya tanada daga wajen shi Allah ta'ala ya sako mata tumakin jaraba Allah ta'ala Allah ya sako mata kunkayen mugun abu Allah ta'ala ya sa su yi mutuwar zana Allah ta'ala muke roko da sunayen shi masu tsarki duk wanda ya soki annabi kai duk ma wanda ya ji daɗi ko ya goyi baya ko ya ɗora ganin yancin towa albarkacin baki ne ubangiji Allah ka haɗa da shi shi ma kamar abin da ya dace da shi ya Allah ta'ala ka kullo wata kulla kulla ta mugun abu ka warware kullun a cikin wannan kasai ya Allah ta'ala ka la'anci wannan kasai Allah ka sabkan mata da bala'i ka mata ruwan ka ta'i da jaraba da masiwa Allah ka aza ka hada su da tsiya da tsiwa da tsanani da zama a tsumma ya Allah muna roƙon ka duk inda bala'i ke kwana Allah ka daddabo shi ka fuskantar da shi a cikin wannan ƙasar ya Allah muna roƙon ka ya Allah kar ka raga musu Allah ta'ala ka zare mulkin su Allah ka sa wannan abin da suka yi ma annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya zama dalilin kariyan mulkin su ya zama dalilin tabarbarewa su ya zama dalilin wulakantar su ya zama dalilin kacancana su ya Allah ta'ala ka saka ma musulmai bacin ran da aka tura musu ya Allah muna kai kukanmu zuwa gare ka ba mu da wani sai kai ba mu da ƙarhi ba mu da dubara ba mu da wayo kai kaɗai ke gare mu kuma gare ka muka dogara kuma muna da tabbashin cewa kai mai iko ne a bisa dukkan komi ya Allah ta'ala ka masu raga-raga ya Allah ta'ala ka masu dugu-dugu ya Allah ta'ala ka fatattaka su ka tarwatsa su ka dammara su ya Allah ta'ala musulmin da suke cikin wannan ƙasar Allah ta'ala ka tsare su ka ba su kariya wanda aka kakkama Allah ta'ala ka ba su mahita ya Allah ta'ala musulmin da suke cikin kunci a cikin gabacin duniya da yammacin duniya da arewacin duniya da kudancin duniya a duk inda suke ya Allah ka agaza ka kama ka dawa ka tausaya ka sanya mu al'amuran su albarka ya Allah muna roƙonka duk inda musulmi yake cikin kunci Allah ka hudda shi da rahamarka ya Allah ka hudda musulmi daga cikin kuncin da suke wanda suke fama da ciwo ko cuta ko matsala Allah ta'ala ka yaye musu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sabkar saukar da alkhairori da albarkoki a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar da sauran ƙasashe na musulmi baki ɗaya ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu Allah ka sanya albarka cikin karatun ɗalibanmu Allah ka sanya albarka a cikin aikin hannun masu aikin hannunmu Allah ta'ala muna roƙonka ka yi mamu abin da ya dace wato da waɗancan wanda zai sa duk musulmin duniya da ransu ya ɓaci Allah ta'ala ka faranta mu da rai ya Allah yanda zukatanmu suka samu damuwa da takura Allah ta'ala ka kawo abin da zai faranta mu da rai da rahamar ka wala haula wala quwwata illa billah sai mu tsayi da sallah